الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله yau asabar muna 29 ga watan safar hijira 1447 inda ya dace da 23 ga watan 8 shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka al'ajin rumiya على طريق السؤال والجواب مع الإعراب واللفر الأستاذ عبد القادر نور الدين البسكري كو البسكري to muna nan cikin shafi na hamsin da takwas shafi na hamsin da takwas inda mala ya ce irabu بعض الأمثلة سيل إرابي قساشا مثالي تسكى قباتا أدرس درسين دي وشي ماليتي أمسا زيد جالسا زيد يا مريتا أزوني أمسا سيكتي فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر to shine lirabin amsa ma'ana shi fi'ili ne wanda yake madi kuma an gina shi akan fataha amma fataha din kaddara ta za a yi za a kaddara ta akan alif inda za mu ga akwai alif ƙarshe amsa amsa to akwai alif wadda ta biyo bayan sinun to amma me ya hana me ya hana ta bayyana shine mala yace at-ta'azzur ko eh wato at-ta'azzur shine hakan ba zai yi ba bayyanan ba zai yi ba alaikum salam wa rahmatullah Allah kokari ya dawaliya so alhamdulillah an shigo so Allah ya taimaka na'am eh to ku jira ku jira in gama eh ai karatu ne na gaba ku jira kamin in gama ba ba matsala to shine at-ta'azzur ko wa huwa min al-af'alin naqisa shi amsa yana daga cikin af'al waɗanda suke tauyayyu eh bana waɗanda suna buƙatar wato fa'ili kawai bai wadatar da su dole sai an kawo labari sai ce yarfa'ul lisma ita amsa tana yin raf'a ga suna wayan sibul khabar kuma tana yin nasaba ga labari zaidun shi kuma ismu amsa suna ne ga amsa marfu'un abin yi masa raf'a ne biha da ita wa alamatu raf'ihi alamar raf'arsa dammatun zahiratun damma ce wadda take a fili fi akhirihi a ƙarshensa laisa zaidun ga'iban laisa fi'ilun madin jamidun fi'ili ne wanda yake madi kuma jamidi ana baya sarrafuwa mabniyin kuma an gina shi ala fathi akhirihi akan yin fataha ga ƙarshensa shi ne harafin ƙarshe shi ne sinin wa huwa min al-af'alin naqisa shi ma daga cikin af'al waɗanda suke tauyayyu kamar amsa da ta gabata yarfa'u lisma yana yin rafa'a ga suna wa yansibu al yana yin nasba ga labari zaidun ismuha sunanta ne marfu'un biha kuma an mata raf'a ne da ita ilah to sai ka ƙara sali irabin kamar yadda aka yi ga amsa kamar yadda aka yi ga na amsa wato marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وغائبا تشيكما غائبا خبر ليس لاباري نينا ليس منصوب بهاشما أيمة نصبا نيدا إتا ما زال الكتاب خير رفيق littafi bai gushe ba yana mafi alkhairin abokin zama ma harfu nafiyin harafi ne na korewa wa zala fi'lun madin fi'li ne madi mabniyun an gina shi ala fathi akhirihi bisa ga yin fataha ga ƙarshensa ga harafinsa na ƙarshe min al'afa'alin naƙisa daga cikin shi ma yana daga cikin al'afa'al an naƙisa tunda yana daga cikin yan uwan kana wal kitabu ismuha alkitabu sunanta ne marfu'un biha an yi raf'a an mata raf'a ne da shi wa khairu can da ya ce khaira rafiqin khabaruha mansubun biha labarin ta ne an mata nasaba da shi wa huwa mudafun kuma an raba shi an jingina shi wa rafiqun can da ya ce rafiqin to mudafin ilaihi shine mudafin ilaihi wa nafyun nafyi ithbatun eh to wannan ibara ce ta al-manatiqa ahlul mantiq in sun ce wa nafyun nafyi ithbatun ma'ana haƙiƙanin korewa to wata wata fuskan kuma tabbatarwa ne duk sanda an ka kore wani abu to zaka ga kuma an tabbatar da kishiyarsa misali yanzu in ka ce zaidu ba tsaye yake ba to kaga ka tabbatar da me kishiyan tsayi ko yawo to shine shine wa nafiyun nafi isbatun wa rafiqu as-sahibu aboki shi ake kira da ar-rafiqu wa hadha at-tarkibu fihi ta'kidun to wannan tarkibi cikinsa akwai ƙarfafawa ma zalil kitabu khairar rafiƙin ai ta ƙauyatun akwai ƙarfafawa ta alma'ana ga ma'ana ko kuma ta ƙauyatul ma'ana akwai ƙarfafa ma'ana sai a yi idafar ta ƙauya a kan alma'ana wa asulul ibara asalin jumlar alkitabu littafi khairu rafiqin shine mafificin aboki to da aka shigar da ma da zala sai aka karfi zancen to sai zama alkitabu khairu rafiqin jumlatun ismiyatun jumla ce ismiya murakkabatun abin har hawarwa ce an hauhawar da ita min mubtada'in daga mubtada wa khabarin da kuma labari alkitab mubtada'un labari ne mubtada ne mubtada ne wa khabaruhu labarinsa ay wa khairu khairu khabarun shine labarinsa mudafun wanda aka yi idafarsa e, bisa ga cire ma da zala kenan to shine zai zama ta wannan fuska din tali irabi wa rafiqin mudafun ilaihi an idafa zuwa gare shi la ta kazib ma dumta hayyan karka yi ƙarya matuƙar kana raye tola sai ka ce harfu na fiyin harafi ne na korewa wa in shi ita in kaga dama kulta ka ce nahiyatun ko eh ta hani kenan eh wa takazib sai ka ce majzumin biha an yi jazama gala ta nahiya wa fihi a cikin takazib damirun akwai damirin muskatirun a ɓoye wujuban kuma bisa ga wajabci taqdiruhu anta ana kaddara shi da anta wa huwa wa huwa al-fa'ilu kuma shine fa'ili ma dinnan zarfiyatun masdariya ce zarfiya ce kuma masdari ma'anar zarfiya tana nuni akan wato tana ishara zuwa ga lokaci masdariya kuma ana iya wato juyar da ita da fi'ilin da ya biyo bayanta a mai da su masdari a mai da su masdari shi ne cewa dumta ai daga dama ne fi'ilun madin wa huwa mabniyun ala sukuni ko? eh kuddima akhiruhu an gabatar da ƙarshensa wa huwa mimu shine mimu sakin wanda yake mai sukuni wa zalika littisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin saboda ya sadu da dhamiri na raf'a mai mai wato haraka mai wasali eh tunda asalinsa kaga daga dama ne sai zama mimun din kaga a ƙarshe kenan take to da aka ce dumta kaga aka shafe alif din sai aka gabatar da ita sannan ta'ud damiri sai ta biyo ƙarshe wa huwa ta'u to shi damirin shine ta'un al-maftuhatu wadda aka yi mafataha ad-dallatu mai nuni alal mukhatabil mufradi aka abokin magana wanda yake mutum daya wa dama shi kuma dama min al-af'alin naqisa yana daga cikin ayyuka tauyayyu fatta'u ta'un ismuha shine sunanta wa hayyan shi kuma hayyan khabaruha labarin ta ne wata ƙadirul jimlati yadda za a ƙaddara jimlan nan la ta kazib karkai ƙarya muddata da wa mika hayyan matuƙar kana rayu kun muhsinan ka zama mai kyautatawa kun fi'ilu amrin fi'ili ne na amri mabniyun abin gini ala sukuni akhirihi akan yin sukunin ga ƙarshensa wa huwa min al-af'alin naqisa yana daga cikin ayyuka tauyayi yarfa'ul lisma yana rafa ga suna wayan sibul khabara yana yin nasaba ga labari wasmuhu damirun mustatirun sunansa damiri ne mustatiri fihi wujuban taqdiruhu anta wa muhsinan khabaru kun shine labarin kun mansubun wa alamatu nasbihi fatahatun zahiratun fi akhirih ajibtu min kauni zaidin jahilan na yi mamakin zamowar zaidu jahili ajibtu sai ka ce fi'ilun wa fa'ilun ajib fi'ilun madin mabniyun ala sukuni fi'ili ne madi an gina shi akan sukuni littisalihi bi damiri raf'in mutaharrikin saboda ya sadu da damiri na raf'a kuma mai wasali shine ta'un wa ta'u ta'un damirun muttasilun damiri ne muttasili mabniyun ala dhammi an gina shi akan dhamma fi mahalli raf'in a mahallin raf'a alal fa'iliya ya zo a babe na fa'ili kenan wa min harfu jarrin harabi ne na jarra muta'alliqun yara ta yi bi ajiba wa kauni majrurun bi min shi kuma majruri ne da min wa alamatu jarrihi alama jarrasa alkasaratu zahiratu kasara wadda take a zahiri fi akhirihi a ƙarshensa wa hadha jaru wal majruru wannan jari da majruri muta'alliqun bi ajibtu yara tayi da ajibtu wa kauni masdaru kana kaga mazari ne na kana ai wanda an faɗi hakan a baya an naqisa kana wadda take tauyayya yarfa'u lisma shi ma yana yin raf'a ga suna wa yansibul khabara yana yin nasba ga labari dama an faɗa ita kana duk yadda aka juya ta to za ta yi aiki an faɗi haka a baya ko wa kauni mudafin shi mudafi ne wa zaidin mudafin ilaihi majrurun bil idafati lafzan ai nutukan ma'ana a furuce wa kitabatan kuma a rubuce amma marfu'un mahallan in an kalli mahallinsa za ka ga ko marfu'i ne me yasa li'annahu husmul kauni saboda sunan kauni ne da sunan kaunu kuma gaga haƙƙin sarrafa wal masdaru ƙa'imun to masdari a na na shi kaunu ɗin ƙa'imun ya tsaya maƙamal fi'ili a bagiran aiki abilin shi ma yana aiki mislu amalihi irin aikin fi'ili kama iza qulta kama inda kace kana zaidun jahilan kaga ka da ta ya aiki zaidu ya zamo jahili aw yakunu zaidun jahilan ko kuma zaidu yana zama wa jahili wa jahilan khabarul kauni mansubun bil fathati zahirati fi akhirih balagani anna amran alimun labari ya iso min cewa amru malami ne balagani fi'ilun fi'ili ne wa maf'ulun bihi kuma an gabatar da maf'ulun bihi a nan shi ne ya'ul mutakallimi balaga fi'ilun madin fi'ili ne madi mabniyun ala fatahatin zahiratin fi akhirihi wa huwa al-ghaibu shine gainu aga shine a ƙarshen fi'ilin wan nunu lil wiqayati nunun din ta wiqaya ce taqil fi'ila tana kiyaye aiki wata hafazuhu ta tsare shi min alkasarati daga zuwan kasara gare shi fi akhirihi a ƙarshensa tunda ita ya'ul mutakallim kaga jarra ke janta eh to lokacin da muka ce za mu sadar da ita ga fi'ilin balaga to wannan ya wajabta muna fataha gainin mu mai da ita kasara mu ce balagi balagi tun aka yi haka kaga fi'ili ya zama makasuri ya samu kasara kenan ko to shi yasa sai malamai suka ce a samu nunul wiqaya sai a saka ta tsakanin harafinsa na ƙarshe da kuma ya'ul mutakallim to shine sai a ce balaga ni shi nunul wiqaya din sai ya ja ya'ul shi kuma fi'ilin sai a bar mai wasalin salahiyayye tunda fi'ilun ne madin kaga mabni ala al-fath to shi yasa ake kiranta da nunul wiqayati li'annaha taqil fi'la min al-kasari eh wa tahfazu an gane ko to wannan shine to mabni ala sukuni fi mahalli nasbin a waliya ko من الكسر في آخره لأنه لا يكون مجرورا لا يكون مجرورا فعل بي ضموا مجروري والياء إتكم ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به إتتي مفعول به أنا تدي تاكي بلاغني إيه labari ya zo min to kanka aiki ya fada to ya almutakallim din kuma tana hikaya ce akan kanka وهذه الياء تسمى eh ياء المتكلم ana kiranta da ya'ul mutakallimi eh ko ya al mutakallim tusamma ai hiya ya al mutakallimi ana kiranta da ya'ul mutakallim aw ya an nafsi wasu na kiranta da ya'un nafsi eh ya'un mai nuna mutum na magana a karan kansa waya juzu taharikuha kuma a larabci ya halatta a sa mata wasali bil fataha ce da fataha fata ƙulu masalan wurin inni sai ka ce inniya to a larabci ya halatta wurin inni sai ka ce inniya eh wurin balagani da ya gabata sai ka ce balaganiya balaganiya eh gane ko? yawwa ga ya ce a ƙur'ani misali Allah faɗin Allah ta'ala kalla inna ma'iya rabbi to ka gani to irin wannan babi ne wa bil khususi idza kana ba'da ha harfin sakinin to wannan ma wajibi ne ma a yi mata fataha in yazzan harafin da zai biyo bayan ta ma sakini ne na hawa atani ya zo min sai ka ce ataniyal qaum to kaga harafin da ya biyo bayan ta shine lamun lamun kuma sakini ne to kaga ya zama wajibi a harraka ta saboda kada a samu haɗuwar sukunin guda biyu ai ja'u sun zo min fala mutarifi ba da liyai la mutarifi bayan ya'un harfin sakinin harafi ne sakini wa anna harfu taukidin wa nasbin min akhawati inna yansibu lisma wa yarfa'u al-khabara amran ismu anna mansubun biha ilah har zuwa ƙarshe alimun khabaruha marfu'un ilah wal jumlatu min ismiha wa khabariha fi ta'wili ay taqdiri masdarin marfu'in li'annahu fa'ilu balaga to wannan jumla ta zamo ismiya a labarinta wannan jumla binismiha daga sunanta wa khabariha da labarinta to tana akan tawili ma'ana akan kaddara ta a matsayin masdari mu'awwali an ce masdari mu'awwali shine wanda ake kaddarawa eh li'annahu fa'ilu balaga saboda jumla ne ita ce fa'ilin balaga wa taqdiru balaga ne ilmu amrin ilmu amrin kaga sai ya zamo ta wannan shi ne sai ya zama fa'ili wa amru ya zaru fi akhirihi wawun to amru ba umar ba amru ana ƙara wawan a ƙarshensa fi halatayyar raf'i wal jarri in ya zo halin marfu'i ko jarra misali kace ja a amrun sallamtu ala amrin duk jarra za ka yi wa amma fi halatin nasbi in ya zo halin nasba to fala nan kan ba za a sa masa wawan ba sai a sa alif fata ƙulu masalan sai ka ce ra'aitu amran na ga amru li'alla ya talita bi umara an yi haka ne don kada ya cakuɗe da umar eh to shi yasa aka ce a sa masa alif a ƙarshe almamnu'i min sarfi wanda shi umar kaga baya baya baya sarrafuwa wali Allah ma'anahu li Allah shine ma'anarsa li Allah wa udigi matin nunu an shigar da nunin fil lami a cikin lamun wa shaddatu shadda din nan alamatun alal idigami alama ce wadda ke nuna cewa an yi idigami ne huwa idkhalu harfin fi harfin idgami shine shigar da harafi cikin wani harafi ittakhastu aliyan sadiqan ittakhastu fi'lun wa fa'ilun wa aliyan maf'ulun awwal li ittakhaza wa sadiqan ko ittakhaz wa sadiqan ay habiban aboki maf'ulun shi kuma sanin na biyu wa asulul maf'ulaini to asalin maf'ulai din guda biyu mubtada'un wa khabarun kaga mubtada ne da labari shigan ittakhadh da shi ya canza su daga wannan rafa'a din zuwa nasba ittakhadh min akhwati zanna yana daga cikin yan uwan zanna kamar yadda ya gabata yansibul mubtada yana yin nasba ga mubtada wal khabara da labari ala annahuma maf'ulani laha kan cewa su mafi'ulai ne guda biyu gare ta to wattakhaz waznuhu ifta'ala tunda daga ittakhaza ne to wazaninsa na sarfu ifta'ala ne wa fi'luhu mujarradu fi'ilinsa mujarradi mara ƙari akhaza daga akhaza ne ya akhuzu akhazan eh min babi fa'ala yaf'ulu an gane yawwa ya akhuzu akhaza ya akhuzu akhzan to shine karshen la'irabin kana da yan uwanta na misalan da ya kawo nan za mu tsaya insha Allah wani darasi sai a tashi at-tawabi'u سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله